بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب العمل بالعلم وحسن النية فيه وقبل ذلك جيب متي kullum ana fadar aka ce in za ka zo makaranta sai ka zo da takarda da albiro duk wani abin da ka ji sabo sai ka rubuta to shine zai sa kana da shi a wajenka kenan magana ɗaya an maimaita ta so nawa matakan waɗannan manzo Allah ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din menene menene fiqhu alfiqhu alfahm fahimta na ko menene istilahi ne aka mai da shi fahimtan addini saboda fahimtan addini shine yafi komai matakan shine at-ta'ammul wat-tafakkur wat-tadabbur wat-tafaqquh guda nawa kenan at-ta'ammul at-tafakkur التدبر التفقه ما التأمل لا أكري لورا كو ina ma'anar lura lokacin da ka je kana faɗa masa ga abin da ya dame ka ga abin da ya dame ka yana lura da abin da kake faɗa duka kana gamawa ya san wannan rashin lafiyan ga sababin shi ce tunani me maganin shi tafakkur kenan ya yi tunanin mai maganin shi sai ga ai kaza shi ne maganin wannan zazzabin to ya gama ta'ammulin shi da tafakkuri shi da tadabburi shi sai ce ga maganin da za ka je ka sha ka samu lafiya to na sama da shi wanda yake ya fi shi fahimtar abin a tafakko sai ce kaga wannan maganin in ya sha zai warkar mishi da cutar amma zai sa mishi menene jiki zai sa mishi barci zai sa mishi kaza kaza kaza kaza hada mishi da kaza maganin yayi aikin shi maimako ya cutar da shi wannan maganin kuma yazo sai kaga rashin lafiya daya sai ya baka magani guda biyu ko uku ba duk zai su yi maganin ba shi at-tafaqquh kenan wanda ya fi shi sani kenan an fahimta haka yake cikin komai a cikin tattalin arziki a cikin siyasa a cikin addini a cikin komai abinda aka fi su wane ne ya fi sani faƙihun kenan ko tattalin arziki ne ko injiniyarin ne ko mene ne akwai alfaƙih a ciki alfaƙih shi ne ƙololuwa kenan suka ce maka kace suka ce aka ce ga shi an yi maka abin wanke hannu a kicin ko a inda za su yi maka ka zo ka wanke hannu ka ba ruwan na tafiya ba ya yi ta'ammuli ya yi tafakuri ya yi tadabburi attafaku faqih she zai ce ai wannan abin da kuka yi ana wanke hannu hannun zai zo da maiko a kurkure baki da maiko zai je toshe wajen ku yi wani wuri kasa a bude a cire a wanke a mayar tafaqquhi kenan faqihun kenan ana lura faqihun kenan to shi sa in za a zabi wanda ake son ya zo ya gaji wani a masarauta ne a siyasa ce a menene masarauta sai a duba waye ya fi kwarewa cikin sanin masarauta ɗin waye fi jimawa a ciki waye san shige da ficinsa sai a ce a nemo shi sai a kawo an fahimta to wanda yake faƙihun kenan a cikin wa'annan abubuwa shi yasa za ga yin za su zabi wanda suke so har abada majalisar amerika da ibini da mai sai wanda suka kware a cikin majalisar sun san kulle-kulle sun san shiga da fice suna da fahimtar wannan matsalar su ake dankawa abu in ana so su rikita muku lissafi sun san yadda za su yi ana so su gyara sun san yadda za su yi saboda sun zamo fukaha a cikin wannan matsalar ana fahimta to a cikin komai haka yake to haka yake a cikin siyasa haka yake a cikin jagoranci haka yake a cikin kaza da kaza kowa ya sani cewa duk sa'an da motarka ta lalace duk sa'an da aka samu illa a gidanka Allah ya kiyaye duk sa'an da ba ruwanka da kowa sai wanda zai iya gyara wannan abin insha Allah bahaushe ne musulmi ne kabila ne arne ne da kuka yi kuka gajuwa kuka ɗauko eh ga gani ko abin da ake wa zai wa ya iya gyaran wannan abin ba wa nake so ba ko mutum duk abin da ya shafi ka kai karan kanka ka san daidai a ciki in ya shafi jama'a ne shine sai a bi son zuciya da zarar motar mutum ta lalace ko wani abu ya lalace ko za a gyara mishi wane ne wa ya iya shirya tiles wa ya iya shirya kaza wa ya iya gyara kaza baya tambayan wane ne bahaushe ko wane ne dan arewa ko wane ne kaza wa ya iya ba shi ake bukata ba to in ka ce ni ga wanda nake so shi ya fi kusa da ni to bai iya ba ya za a yi sai ji ya yi mai ya yi farna iyawa ɗin nan ba shi ga wannan mutumin kirki ne wannan abu zarrin manzon Allah ya yabe shi ya ce kaza kaza kaza amma da ya ce a nada shi sai manzon Allah ce mai a ba a'a ba sai da ya faɗi ba a'a manzon Allah ba cewa a'a ya ce abu zarrin kana da rauni ba za ka iya zantar da hukunci ba an fahimta to shi yasa jiya mun karanta aka ce duk wanda kuka shugabantar ba don kwarewan shi ba ko iyawan shi ba ko cancantar shi ba saboda son zuciyarku to sai kun faɗi gaskiya haka ne ai ƙa'ida ne mutarida in an bi sai an ɗannana an gani kowane ne an fahimta? to saboda fitina da shirin 'yan siyasa ba kowace magana ake faɗanta sai a kyale a batta haka nan saboda kowa na da manufa kana fadar gaskiya sai ya je ɗauka ya je shigar da shi abin da yake so sai a yaɗa ka manufarsa daban manufarka daban amma gaskiya ɗaya ce an fahimta su wanda yake mai ta'ammuli da tadabburi da tafakkuri ai wannan ai dai gaskiya ne ai kaza da kaza da za a yi din nan gaskiya ai zai yi to mai tafakkuri ce wancan hanya fa in an bi ta ita kadai fa wani wurin kuma za a sha wahala fa to tafakkuri gaskiya ne eh haka ne har da girgiza kai haka matsalolin suke fa at-ta'ammul ta'ammuli wa tafakkur sa'annan kai tunani ya zan yi ya za a yi ka wuni kana tunani ya za ka yi wa tadabbur sa'annan shine bayan tafakkur ya fi shi karfi to sai karshe shine al-fiqhu at-tafaqquh shi sa abubuwan da baka gano ba a cikin wannan abin wanda fi ka attafakko shi faɗa maka shi an fahimci misalin likita ko kaza kaza kaza kana fada ya ta'ammal ko yana ta'ammuli kana gamawa to sai fara tunanin me ya kamata a baka sai tunano a cikin store din sai ga an ce mishi ga magani kaza ga magani kaza iya ilimin shi kenan har ya karbi certificate har je ingila ya dawo ba haka bane ba to sai ya baka kuma daidai yayi bai kuskure ba to wanda yake gaba da shi zai yi mishi dariya ya ce kaga wannan da ka bashi muka je premier da ma'ana bakar jibril ba shi da lafiya an yi ayan hangaji har an gaji sai muka samu likitan premier din wane ne babban eh dutse daga dutse muka same shi ce ina magungunan da aka baka duka ce ga su sai kawo sai kaga wannan maganin ka sha shi baka jin baya sa ka kaza kaza kaza kaza kaza yace yana sa ni wannan kaza kaza da kake ji din nan da kake fada wannan maganin da kake sha ne kaza kaza da kake kuka wannan maganin da kake sha ne sai warware duka baki daya me kake ci an ce yana da shuga dan kankane ce malama abincin ka kenan yace abin da kake bukata ka nemi izini jami'a a baka hutu ka je maka ka zauna kana ibada ka huta zaɓe sai ka dawo lafiya lafiya misalai kenan alhaji kabiru kulu ba shi da lafiya ya je har kasar indiya aka kashe kudi ya dawo karshe likitansa ko indiya ne ko ingila ya ce don't take anything ka yi ta exercise ka motsa jiki kawai kakka shawar magani ita exercise shi ka samu lafiya a tafakkur kenan yana cikin komai in ka ce za ka fito da su ka yi bayani wannan shi ya samu na faɗa gobe wannan ya ce shi ma ya samu na faɗa kuma ga kasuwar bukata ko? a ta yanzu duk ɗan siyasa yana cikin tashi hankali ne kada ka yadda ka shiga rigima da Allah wanda zai ci zabe ɗin nan Allah ya yi shi tun fil azali yana nan wane ne zai yi amma bai faɗa maka ba shi ka zama kai kuma ga wanda kake so to kana so Allah na so to ba za a ce Allah yana so ba kana nufi Allah na nufi ga abin da kake so kuma ga abin da Allah ya gabatar zai zamo durduran da aka yi aka gama abin da Allah ya ce zai yi din nan shine zai yi to sai ka kashi ga cikin damuwa da tashi hankali dan me don Allah ya zartar da al'amarin shi dan me Allah bai yi maka yadda kake so ba a in mutum na so kar ma hankalinka ya kwanta za ka wahal da kanka ne za ka wahal da kanka ne Allah ya yi abinci komai ya gama wanda zai ci zaben na yana cikin cikin mahaifiyarsa mahaifiyar da take da ɗauke da shi ma ba ta sani ba wa inna ahadakum la yujma'u fi batni ummihi ثم أربعين يوما ثم أربعين يوما ثم أربعين يوما سو أكو كوانا تلي دنوا دا أشيرين تو أنغم ونن بجت sai saura abubuwan su ta bayyana alqada'u kenan alqadar kuma lokacin ya kai kaza ya bayyana banda Allah ba wanda zai ce kaza zai faru bayan shekara ɗari shekara ɗari ɗin ne zo abin ya faru haka sai Allah kada shine qadar kenan alƙaza'u walƙadar alƙaza'u Allah ya hukunta tun kowa na cikin cikin mahaifiyarsa wani zai kuɗi wani zai mulki wani rana kaza zai kaza wani rana kaza zai kaza ba wanda ya sani da lokacin ya kai sai abin ya faru yadda Allah yake so ya ga dama shi ne kadar kenan to kada ka ja da kaddaran Allah kada ka ja da kaza'in Allah akwai abin da kake so kada ka ɗau zafi in ya zo maka yadda kake so alhamdulillah in bai zo maka yadda kake so ba alhamdulillah ta wanne ne ya fi daraja in ya zo ma yadda kake so ka ce alhamdulillah ya zo ma akasi ka ce alhamdulillah wanne godiyar Allah sosai ka samu abin da kake so murna to komin kowa ya kai ba za ka gode ba to wannan ba haka kake so ba kuma da Allah ya yi hukuncinsa ka gode masa sallamawa ke na ko wa yi sallimu taslima in ba haka ba za ka sha wahala a cikin rayuwar duniyar nan kada ka bari zabin ranka ya fi abin da Allah ya zaba eh in aka ce ma mutum ya mika kan mutum ya mika wuya da kanshi zai zo yana neman ma mika wuyan ya rasa tarbiyyar ce aka tashi cikinta a cikin hayaniya a cikin hayaniya da rigingimu sai kowa ya rasa abin da yake ciki a tarbiyyantar da kai ka samu nutsuwa ka samu wanda ya zama na duniya yake so mai Allah ce zantar watsa mai al'amarinsa ba zai samu duniya ba sai abin da aka rubuta masa wanda kuma al'amarin shi zama Allah Allah ya sa ta tihi duniya wa hiya raghimatu eh ai ba ita ke yi ba tana ko tana so ko ba ta so din nan waye waye tilasta ta ta zama haka ba Allah ta ba aka ce in aka ce duniya ala kulli shay'in qadir Allah ne ala kulli shay'in babu al'amali bil ilmi aiki da ilimi da sani wa husnin niyyati fihi da kuma kyautata niyya a cikin neman ilimi na addini kyautata niyya a cikin neman ilimi na addini ko dukkan ilimi dukkan ilimi don da aka ce ikra sai aka ce bismi rabbikal ladhi tunda da sunan Allah zaka yi to wannan niyya ta kyauta miki kenan amma baka san wa'annan ba ka shigo cikin hayaniya ce ka tashi cikin hayaniya sai da ka fara gajiya da rayuwa kuma ka fara komawa ga Allah Allah yana inna rabbaka labil mirsad amma an ka tuwa ka koma ga Allah Allah karba zai shikenan at-ta'ammul at-tafakkur at-tadabbur at-tafaqquh wa ni fulanun faqihun ai ya san addini kana kawo mas'ala zai kana tambayar shi mas'ala zai bizarar da su a fuskan shi har yana kallon su cikin kwakwalwansa ai malam wani ya ce kaza ai mazhabi kaza an ce kaza haza faqihun amma an bai sani ba kana tambaya zai kara rikita ma lissafi قال أخبرنا محمد ابن المبارك قال أخبرنا أبقية أخبرنا نكو إيه قال حدثنا صدقة ابن عبد الله أن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إني لست كل إني لست كل كلام الحكيم أتقبل Allah ce ba kowace abba ko menene malami zai ba in karba ba fa walakinni ataqabbalu hammahu wa hawahu niyyarsa da inda ya karkata don ke yi ko ba don Allah ba ne fa'in kana hammuhu wa hawahu fi ta'ati niyyarsa da karkatarsa da komai a cikin neman bin Allah ya yi ja'altu samtahu hamdan li isa ko shiru ya yi to yana gode min ne wa waƙaran wa illam ya takallam shi yasa ka ce innamal a'malu binniyat hmm ta girgiza ke قال أخبرنا مخلد ابن مالك عن حجاج بن محمد عن ليث بن سعد عن معاوية بن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية يرفع الحديث إن الله قال الله ملوك سركي abussul ilma fi akhirin zaman Allah ce zan yada ilimi karshen zamani na sauwake samun ilimi ga kwamfuta ga waya ga menene ga ko komai na ilimi yayi sauki kowa hatta ya alamahu rajul wal mar'atu wal abdu wal hurru was saghiru wal kabir kowa zai iya yin karatu namiji ne mace babba karami ɗa bawa kowa zai iya yi fa'iza fa'altu zalika bihim na sauwake musu na aiwatar musu haka a hastuhun bi haƙƙi alaihim in ba su aiki da shi ba sai na kama su da haƙƙi na da na sauwake musu suka ki bin biyayya da shi a hastuhun bi haƙƙi alaihim mutum in yi tasarrufi cikin haƙƙinsa da mallakarsa ba za a taba cewa ya zalunci ba ko? wayannan duk maganganu da ake tsallakawa su ne ba mu faro da su ba tun shekaru arba'in hamsin baya yasa komai muka fara shi da rikici to yanzu ka zo kana ji waɗannan su ne suke seta ma mutane rayuwa fa kafin ka fara ilimin ga yadda ya kamata ka yi ga yadda ya kamata ka yi da kyakkyawan niyya da nutsuwa da mene da ibada to sai kaga komai ya tafi daidai yadda ake so amma an fara da hayaniya قال أخبرنا مخلد بن مالك قال حدثنا مخلد ابن حسين عن هشام عن الحسن قال يتي الحسن البصري من طلب شيئا من هذا العلم duk wanda ya nemi wani abu cikin wannan ilimi fa'ara da bihi ma inda Allah niyyarsa ya samu yardar Allah yudiriku in sha Allah zai samu abin da yake so in Allah ya sho wa man arada bihi duniya wanda kuma ya yi karatu ne don ya samu duniya fazalika wallahi hazzuhu minhu rabon shi kenan wannan hadisin ai yana da man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib an fahimta قال أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد بن عون عن إبراهيم بن عيسى قال قال ابن مسعود لا تعلموا العلم لثلاث kada ku yi karatu don ku yi abubuwa guda uku marasa kyau litumaru bihi sufaha ku ji kuna jayayya da wawaye jahilai wa tujadilu bihi ulama ku ji kuna jayayya da malamai malamai ku yi ta jayayya akan abin da bai takara kara ba abin da bai kaza ba abin da dan asan a cikin menene a ina ne a menene wannan ya fada a lokacin kowa ke washe wukansa yazo yana nuna ilimin shi wali tasrifu wujuhan nasi ilaikum eh eh tasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum bihi ko to wannan riwayan babu bihi saboda ina ma rawar tasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum eh shi ilimin ya za a sarrafa fusakin mutane zuwa gare ka wa da ai kaza ne wa ne eh eh kana Allah Allah kaje kana goyon bayan shi don ya kaza kana mara masa ka san kuskure ne ka san menene da menene amma ka gani ku wabtagu bi qawlikum ma inda Allah duk abin da za ku yi ku nemi yardar Allah madawakin sarki saboda me ya ce fa innahu ya dumu wa yabqa yardar Allah shi ne abin da ake so kenan ko wayan fadu ma siwahu wanin sa shi kare an baka kudin ya kare an baka mulkin ya kare an baka menene da menene duk abin da aka ba ka gani ko ma indakum yanfadu wa ma indallahi yau imamu darimi ya gama da masu bid'a ya dawo kan masu karatu wa bi hadha al-isnad qala kunu yanabi al-ilmi ku zamo mabulbulal ilmi ko kana abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya kasance izara ashababa yatlubuna al-ilma in yaga matasa suna kokarin neman ilimi qala marhaban bikum ya nabi al-hikma wa masabih wa masabih az-zulma mulale maraba da ku an fahimta wa bi hadha al-isnad qala kunu ya nabi al-ilmi masabih al-huda ahlas al-buyut suruj al-layli جدد القلوب خلقان الثياب تؤرفون في أهل السماء وتخفو وتخفون على أهل الأرض تو ينابيع العلم إنما أنا ينابيع العلم جمع ينبوع مقلقلا علمي كنمي علمي duk wanda ya zo wajenka kai ma za ka yi karantar da shi masabihal huda مصابيح جمع مصباح حسكي نشريا تلك زمو الدهو حسكي نشريا أحلاس البيوت كن حلس بيتك هكذا من الله يقول فتنة ذات ذكرة يا من الله مزامي كان قل حلس بيتك وين سكي لزمتن جدنس جدا جنس yana gidan shi ne za a zo a yi karatu a wajen shi yana gidansa ne zai ibada zai komai da komai ba zai tashi je kaza kaza kaza kaza ana fahimta surujul laili ina ma'ana surujul laili fitilar dare da kiyamul laili da ibada fitilar dare suruju ai ba fitila fitila ɗaya kenan suruj jam'i ne fitilu kenan ko judadul qulub ما معنى جدد القلوب eh, sababbin zuciya zuciyar ba ta shiga cikin shirme ba ba ta shiga cikin bid'a ba ta shiga cikin komai ba tana nan yadda take aka santa akan sunna ba ta je nan ta ɗebi kwama cala ba ba ta je can ta ɗebi a'a tana nan kan shirya judadul qulubi kenan da'iman zuciyar sabuwa take ba ta yadda wani abu ya shiga ciki ba balle ya dagula mata lissafi khalqatu خلقان الصيام يجي خلقان الصيام او خلقان الصيام او خلقان الصيام ايه خلقان او خلقان لتافي na ba wasali masu koda koda ba ka da iko sai dai ka sa tsohuwar tufa ka hakura da wannan turafuna fi ahli samai daga sama mala'iku sun san da ku وتخفون على أهل الأرض أما دنيا كسا أنا أنا يا يم موتوتي يا يم ريغونا كي باكا دا شي كنا سورون الله واي زي كده واي زي كي غيّيce ka waye zai da kai waye zai san da kai amma wajen sama wajen mala'iku kana da daraja amen a tun da gashi yana faɗa ga yadda za ka yi addinin musulunci ba addini ne na addu'a kadai ba ko cewa ya Allah ya sa mu dace ya za mu yi mu dace in mun bi mike ko za mu za ka ji tal'udu sai ka fita bakin ka buga sai ka yi dama ina za ka zan je tal'udu ala sa mu dace ala kai ala sa mu je tal'udu ala sa mu je tal'udu ta ce ai mala ai ka saki layi ka saki layi ai amma ka kama hanya tal'udu to ana ana samu dace ana kai mata tal'udu lafiya sai a ce amin قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا محمد بن عمارة عن ابن حزم قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة دو هذا العلم لا يطلب هذا العلم أحد ها حرف تنبيه ذا اسم الإشارة الكناية ترجع إلى ماذا هذا العلم ونن علم ون علم إيه علم الدين ilimin addini ba komai yasa yake yi ba sai dai don neman duniya aka ce ba zai ji ƙanshin aljanna ba Allah ya kiyaye قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير عن مالك بن مغول قال قال رجل للشعبي وانا متنيتي مع عامر الشعبي aftini ayyuhal alim kai min fatawa menene ayyuhal alim wannan babban malami ka bani fatawa faqala al alim man yakhafu Allah kai ka taba ganin malami ko ka san malami malami shine mai tsoron Allah ba mai katin rawani ko karamin rawani ko mai jama'a ko mai surutu ko mai a'a mai tsoron Allah shine malami inna ma yakhsha Allah min ibadihi قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عمر بن عمر بن مزيد عن أوفى ابن دلهم أنه بلغه عن علي قال تعلموا العلم تعرفوا به كوكوي علمي زا أسنكو ده علمي واعملوا به تكونوا من أهله wannan maganar sayyidina aliyu a yi lissafi a gani ta'allamul ilma tu'rafu bihi ku yi karatu za a san ku da yin karatu amma yace wa malu bihi takunu min ahlihi ina ma'ana wannan magana ku yi karatu za a san ku masu karatu ne malaman makaranta ne malaman kaza ne malamai ne masu kaza masu wa'azi masu lakca masu amma ku yi aiki da shi takunu min ahlihi ashe daɗin abin da ke da ku ba ahalin ilimin ba ne ma'ana shigogo ne cikin ilimin ba asali ba ne da kuma ilimin فإنه سيأتي بعد هذا الزمان لا يعرف فيه تسعة عش- عش- عشرائهم أو أشرائهم المعروفة عشرائهم ال- على وزن أنصباء zamani zai zo cikin mutum goma mutum ɗaya kaɗai ne saura tas- tis- tara bisa goma ɗin duk ba su san komai ba wala yanju minhu illa kullu nuwamatan ba wanda zai tsira illa kullu nuwamatan ma ma'ana nuwamatan mutum uminin da ba a san da shi ba in ya je waje ma ba a san da shi ba in bai zo ma ba wanda zai tana da shi fa'ula'ika a'immatul huda wa'annan su ne shagabannin shirya jagororin shirya limamai na shirya wa masabihil ilm fitilu kuma na ilimi haske na ilimi laisu bil masabih wala al mazayi al buzur mu tsaya mu fassara wa'annan abubuwa guda uku laisu bil masabihi eh ah ai ba zancen gaggawa ba ne ba ai ba zancen gaggawa ba ne masabihi masu gaggawa da ya ci magana baya rufe asiri sai je ya yada yan siyasa sun shiga yan jarida sun shiga malamai masu mimbari sun shiga masu masu mai- kowa da an ji abu ba a rufe ana allah allah a yada ne ko walal mazayi aka ce miziya mamanin miziya tumi rediyo ke yi ba rediyo ba ne su in sun ji shi su rufe asiri shi su yi hakuri ko zai amma da an ji a yada a je a fada nan a je a fada nan don a bata kaza don a bata wani don a bata wani albuzur albuzur albuzur shine iri da zaka zu ya yafa me me yafawa in ka yafa sai su ma da sun ji komishin su yafa aje a yada nan aje a fada nan aje a fada nan ana yi kaman jihadi kaman da gaske daga nan akwai wanda ake son a bata daga nan akwai wanda ake kullace shi a cikin zuciya daga nan akwai menene da menene duk to wa'annan mas'aloli masabih albuzur almazayi ya kunshi wadawa dawa dawa dawa eh an shiga da yawa ko an shiga da yawa ko sai sa sai a kyale shi don ya shafi kowa ko eh to kai ka fada ba ni na fada ba قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد ابن جابر قال قال معاذ بن جبل اعلموا ما شئتم أن تعلموه كي كراتو كسام أبدا كي سو كرتا كسام إلمش فلن يأجركم الله بالعلم حتى تعملوا ما؟ حسبنا الله ونعم الوكيل ko ka karanta lahallari ka karanta bulugul maram riyadu salihina ka karanta yace ba abinda zaka yi Allah ya baka lada sai in kai aiki da ilimin da ka karanta shine kace masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun fi an-nar qabla عباد الوثن amin Allah kiyaye ko eh yau jikin koyo ba yan bid'a ba masu yau ba masu ba ba masu maulidi ake ta kowa ya da ku ko kowa yana ji a jikinsa ko قال أخبرنا عبد الله بن خالد ابن حازم قال حدثنا الوليد ابن مزيد قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر يحدث عن سعد أنه أتب أتبن منبه فسأله عن الحسن وقال له كيف عقله sa'ad ya zo wajen ibn munabbi ya tambaye shi game da hassan albasari yaya hankalinsa yake lafiyarsa kalau kuwa saboda an taba jin yayi magana da ke nuna wata akida mara kyau fa akhbaru fa akhbarahu thumma qala inna lanatahaddathu aw najiduhu fil kutubi sai suka ce lafiyarsa kalau sai ce ai mu mun karanta mun ji an ce cikin littattafai da suka gabata إنه ما آتى الله عبدا علما فعمل به على سبيل هدى فيسلبه عقله حتى يقبضه الله yace duk wanda Allah ya bashi ilimi in yayi aiki da shi Allah ba zai ba zai ba zai ba zai ba zai me ba zai kwabe masa hankalinsa ba har ya bar da mutu in dai zai aiki da ilimi قال أخبرنا إسماعيل ابن أبان عن ابن القاسم ابن قيس قال حدثني يونس ابن سيف الحمصي قال حدثني أبو كبشة السلولي قال سمعت أبا الدرداء يقول إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن ma'ana aiki da ilimi yana da wahala ko yana da wuya ko yana da wahala to za mu zo mu ga abin da ya hana ba za a yin aiki da shi ba wajen shiga koyon ilimin da wace niyya aka shiga قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنباء أبو قدامة عن مالك ابن دينار قال قال أبو الدرداء من يزدد علما يزدد وجعا me waja ciwo ciwo me yake kawo damuwa ciwon kai wanda ya karatu da yawa zai sha wahala da yawa zai samu zazzabi zai samu ciwon kai zai samu komai da komai saboda me saboda za a zo a neme shi yana kunce za bu goya ana da fatawa yana gama karatu yana shiga wani zai zo gashi ana bukatar kaza ana neman kaza ba a da kaza duk masifar duniya za a kawo a dora mishi sa'annan kuma ba wanda ke cewa bara ana za bu goya neman nisabin zakka sai ku yi minti 30 kana mishi bayanin zakka din ba za ka taba jin ina ya fitar da zakkan ko bai fitar ba ya fitar ina ya kai ba za ka taba ji ba amma duk wahala malami ake yi in mutuwa aka yi a je gidan malam in ka zaka zane a je wajen malam in ka zaka zane a je wajen malam in ka malam na buga kudi ne yana da injin buga kudi ne ba shi da injin buga kudi shi yasa kace in dai kai karatu to ka dauko ma kanka nauyi wahala sai ka yi ciwon kai sai ka yi zazzabi abubuwa da yawa za a neme ka sa'annan ilimin kanshi yana neman ka da sai ka yi aiki da shi da abubuwa waɗanda suke ganin hasken ilimin wancan sati mun tashi ko ranar lahadi ne muna zuwa can sai ga wata mata ta zo da hoto wai dan uwanta ne gashi hoto ya kange mai tsora kaɗan ya mutu mala almajirin ka ne na ce yaushe ya kai shekara ashirin da biyar gashi yanzu ba shi da lafiya mutumin ringin ne mutanen ina ne mutanen aka zo nace to ya zan yi da shi wannan ga inda ake ba a je freedom mana wai an je freedom har an gaji to freedom ai su ma suna tallatawa ne sai an samu wanda zai bayar wanda ba shi da abinci zai zo ya same ka wanda rigima ya tashi tsakanin shi da matarsa zai zo ya same ka wanda shi aljanu ke damun shi ko matarsa ko yarsa ko mai zai zo ya same ka komai a ce a zo a same ka haka yake saboda me saboda an zo an ga motoci tsaye ba su san in an gama kowa zai dauki motarsa ne ya kama hanya ya tafi hulansa mai tsada takalminsa mai tsada nashi ne ai waɗannan duk ba na ba ku labarin abdulbaki ba yana na yanzu yana kasuwanci ya yi karatu nijar ya zo gashi nan ɗan birni ya je Nijar ya sauka ya je sauka yana tafi gashi nan kazar-kazar cikin iyalansa ta nan na zo ne ɗorayi zai ce malam ai an bani limancin muntada ɗorayi tuka gani ko ya yi ta'ammuli ya yi tafakkuri ya yi tadabburi amma ba shi da fikihun sai na ce Allah ya ba da sa'a kasa in dariya ta fito ko kayi magana za ta kwace ta aka tafi aka tafi aka tafi wata rana sai gashi ya zo malam na daina limancin nan zan ce mai sa ya ce malam ran da na zo na fara maka na ga kayi dariya kayi murmushi gidan shi zai tashi fa daga gidan shi zuwa masallacin da zai ya kusa nan zuwa kabuga fa da asuba zai tashi ya zo gidan shi na lokacin dorai ba kowa inda yake wallahi kananzir wanda za a sai na naira ɗaya ko biyu ko uku a je gida sai ya koma gida wa matarsa ba kananzir ba kuɗi ina ruwan mamu ya zo ya sallah ina ruwan mamu mamu in ka tsira hannun mamu mamu zai zo ka yi ku sallah asuba a zahar la'asar magarba isha kullum kuna yi ran da liman ya lati kaɗan sai me ran da ya tsawaita sallah kaɗan sai me to kullum da yake yi daidai ɗin nan mai kai mishi ba abin da sai dai ka zo ka yi sallah ka tashi ka karkaɗe rigan ka ma kar ka tafi da ƙuran cikin motarka ka bar ƙuran a masallaci a ba wanda ya tambaye ka haka ne ko ba haka ba ne ba ba wanda ya tambaye ka haka ya sha wahala ta ake yana zuwa nema mamu su tsaya bayan liman aika za ka wallahi an gama kowa zai tashi ne kama hanyar shi ba ruwan kowa da liman ya ci abinci ko bai ci ba ya koshi ko bai koshi ba matarka da iyalinka suna ganin ai mijinta ya zama liman ba haka bane ba ya zama me ya zama liman gashin mutane da an idar da sallah zai je karkade takalminsa ne yasa ya shiga ya ɗauki motarsa mai babur ya ɗauka kowa ya tafi ya kyale ka ba wanda ke so ma ya ganka balle ga alaman kana bukata tambaya ba abin da ya dace malam me kaza malam me da Allah ina da wata yar tambaya ‘yar tambaya. Da Allah malam wata ‘yar tambaya ce, malam da Allah zan je makaranta ne karanta wata kalma ce a cikin bulugul mara, wata kalma ce a cikin hadisin na abu da Allah mai kai baka san littafi ma da za ka binciki kalmomi ba. Amma ka sa a kanka kana ka kafa kofar gidanku ko masallacinku ku sa lasfika kuna karantarwa ana tashin hankali. Kuna kafirta kowa kuna musuluntar da kanku. da Allah malam credit na ba shi da yawa in ya mutu abu gomin قال وقال أبو الدرداء abu darda'i ya ce ma a kafu ala nafsi an yi kalali ma alimta ce ba na jin tsoron a ce min ai baka san komai ba ni ba komai ba ne a wajena ba walakin ni a kafu an yi kalali ma za a milta abinda nake jin tsoro mai kai aikin mai kai da ilimin ma za a milta mai ka aikata da ilimin amma don a ce ba ni da ilimi mai ka sani ko baka san ya ce shi ba matsala ba ce wajen shi abinda ke damu shi ce me kai da ai ilimin ka yi aiki da shi ko ba ka yi aiki ce abinda ke damun shi kenan قال أخبرنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث قال سمعت ابن جريج يذكر عمن حدثه عن ابن عباس قال يشي عبد الله بن عباس يشي تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها wai ka tashi cikin dare ka yi sallar nafila har gari yawai ko ka tashi ka ɗauko ilimi kana bincike kana karatu kana fahimtarwa wanne ne ya fi daraja me yasa wannan nafilfili da kake amfani shi kanka zai tsaya lada za ka samu wannan karatu da kake yi za ka karu ilimi ka ilmantar an fahimta wanne ne ya fi lada قال وقال أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه يتي إني لأجزئ الليلة ثلاثة أجزاء يتي دري إنا كساش جدا أكني فثلث أنام وثلث أقوم وثلث أتذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكسا دري جدا أكني ثلثي نيبتشي sulusi na tashi ne na filfili sulusi kuma na karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا جرير عن الحسن ابن عمرو عن إبراهيم قال من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه Go. lokaci ya cika? eh? alaran mai ya alaran mai abiya اللهم هدنا في من هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم